اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد idan yi bada shi kadan yayi tsayi sosai ya dan kere kadan sauƙaɗe alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا أمام مسلمين يوم ثلاثة ترى ga watan ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1437 wanda ya daidai da sha hudu haka ne sha hudu ga watan shida miladiya shekara ta 2016 muna cikin suratul anfal a jiya mun kwana aya ta 63 إعرام آية 64 يا أيها النبي حرد المؤمنين على القتال
أنت يا أيها النبي حسبك الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي حرم المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون
الله يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكون منكم مئة يغلب ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون wannan aya aya da take bi mata ta ta yi nasukunta ta yi shafe ta wannan ita ce farkon umarnin da aka yi wa muminai na yaƙi farkon umarni na yaƙi kowane musulmi ɗaya a madadin kafirai goma idan ya gudu musu ya yi laifi kowane mutum ɗaya arna goma kafirai goma shi kaɗai ya ke su da izinin Allah da taimakon Allah in ya gudu to ya yi laifi to aya da za ta zo sai Allah ya sauƙi ce to yanzu kowane musulmi ya ki kafirai biyu kowane musulmi ɗaya ya ƙi kafirai nawa biyu to wannan shine umarni na ƙarshe da Allah ya saukar wa muminai ya musu sauƙi amma farko Allah ya ce ya yi annabi ya kai wannan annabi wato manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam aka ce masa harridil mu'minina alal qital ka kwadaitar da muminai su tayi su yi jihadi su yi yaƙi ka kwadaitar da su aljanna ka kwadaitar da su ladan da ke cikin jihadi cewa an yaƙi in an ci nasara ƙasa ta zama naku mulki ya zama naku in an kashe kuma makomanku aljanna to wannan shi ne babu asara ga yaƙin momini in kun ci nasara ƙasa ta zama taku ko kuke da iko ko kuke da mulki ko kuke da izza in kuma an kashe mutum to makomansa aljanna saboda kana babu asara ga mumini yakin kafiri shine ke da asara in an kashe shi ya tafi wuta in ba kashe shi ba ya dan ci nasara mulkin duniya yana hannunsa in mutuwa ta zo dauke lokacin da kwanansa ya kare ya tafi wuta Allah ya sauwaka wa harridil mu'minina ala alqital ka kwadaitar da mu'minai sahabbanka su tashi su yi jihadi su yi yaƙi su yaƙi kashirai Allah ya ce in yakun minkum 20 sabiruna in akwai mutum 20 masu hakuri a cikin ku masu dauriya masu juriya masu azama musulmi mutum 20 yaglibu mi'atayn zai rinjayi za su rinjayi mutum 200 kaga mutum 200 in karba mutum 20 nawa kenan goma goma goma goma kowane musulmi ya tsaya a gaban kafirai goma ba gudu ba ja da baya wannan abin da ya kasance kenan a farkon yakin da aka yi sai Allah ya ce to wa in yakum minkum mi'atun in akwai mutum 100 a cikin ku mu'minai masu hakuri masu juriya ya galibu alfan min alladhina kafaru za su rinjayi mutum dubu na kafirai kaga dai mutum goma kenan musulmi daya dan mutum dubu ka raba mutane 100 nawa kenan goma goma an gane dawo yake wannan a farkon musulunci kenan بأنهم قوم لا يفقهون الله yake kafirai ba su da fa'inta ba su da ganewa me ba su fa'inta me ba su ganewa na farko ba san danjan da ke cikin fada da musulunci ba ba san danjan da ke cikin fada da manzon Allah ba ba san danjan da ke cikin bautan wani wanda ba Allah ba ba su fahimci hatsarin da ke cikin yaƙi don wani wanda ba Allah ba sani ba san danjan da ke ciki ba zai sa suke yi da sun sani duk duniya ba wanda zai faɗa kan kare wani sai dai kare Allah da addininsa amma har yanzu ga mutum yana faɗa don kare wani don kare shugabansa akan ƙarya don kare sarkinsa akan ƙarya don kare gwamnansa akan ƙarya ba don Allah ba amma wanda zai ci nasara mai hankali mai fa'inta shine wanda yake kare gaskiya yake kuma kare addinin Allah to wannan shine akwai mutane da dama da yawa za su faɗi magana inda za ka bi su gefe ka tambaye su ka ce wani tsakani da Allah wannan magana da kai ta kai ta don Allah ne shi da kansa ce ba don Allah yayi ba zai ga maka yayi ne ko don neman wani abu ko don kare wani abu iyakar ta kenan mumini kuma umarce shi duk abin da za ka yi kai domin Allah in za ka faɗi magana ka faɗa don Allah in za ka yi yaƙi ka yi don Allah in za ka yi ƙiyayya ka yi don Allah in za ka yi soyayya ka yi don Allah wannan shine abin da kauci mumini da shi amma yau yau musulmi ma yau ba kafirai ba abubuwan da suke ba don Allah ba ne wallahi ba don Allah ba ne ka je kana kare wani ƙato wanda ba zai hana ka mutuwa ba ba zai hana ka azaban kabari ba ba zai hana ka azaban jana kuma ka san ƙarya yake kai don kwaɗayin wani abu ka yi asara wallahi ka yi asara kaga kafirai su ne ba sa fahimta in kai musulmi ya kamata ka fahimci gaskiya ka yi aiki ma gaskiya ka kare ma gaskiya ta wannan shine mumine almu'minu yafqahu wal kafiru la yafqah wannan shine ka'ida shi mumini yana fahimta amma kafiri baya fahimta rashin fahimtarsa ne ma ya kai shi bautan wanda bai halicce shi ba ya kai shi bautan wanda bai ba shi abinci ba ya kai shi bautan wanda bai ba shi abin sha ba amma mumini ba yana fahimta sai zake bautan wanda ya halicce shi yake bautan wanda ya ba shi abinci yake bautan wanda yake raya shi yake bautan wanda yake kashe shi yake bautan wanda yake ba shi agaji yake bautan wanda yake ba shi gudumawa in ya nema لأنهم قوم لا يفقهون كافرين باسا فإنت أي بمعنى لا يفهمون لا يفقهون لا يفهمون باسا فإنت sai za ka gansu kaman dabbobi kai ula'ika kal an'ami bal hum adal Allah ya ce su kafirai sun fi dabbobi bata sai Allah ya ce to al'ana
الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين jayid ta sauki ya zo al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'afa a wata kira'a du'ufa da'afa du'ufa Allah ce yanzu kan a lokacin da wannan aya ta sauka Allah ce khaffafa Allahu ankum Allah ya muku sauki da ba an ce kowane musulmi ɗaya yaƙi kafirai goma ba a'a yanzu musulmi ɗaya yaƙi kafirai biyu an zubar da takwas in yi sauƙi an gane wannan an samu mai kenan abrogation nasku an shafe wancan hukuncin yanzu wannan hukunci ne ke aiki Allah ya ce al'ana kafafa Allahu ankum Allah ya muku sauƙi wa alima anna fikum da'a ba cikin ku akwai masu rauni akwai wanda musulmin da ba zai yakan mutane goma ba akwai da ba zai iya tsayawa a gaban mutane goma ba zai gudu zai yi raki aka ce an muku sauki fa in yakun minkum mi'atun sadiratun in akwai musulmi mutane ɗari masu haƙuri ba sadiratun sau masu haƙuri to ya galibo mi'atain za su rinjaye mutum ɗari biyu kaga kenan kowane musulmi ɗaya mutum nawa biyu wa iya kun minkum alfun in akwai musulmi mutum dubu masu hakuri ya galibu alfairi za su rinjaye mutum dubu biyu kaga dindin shi din ne musulmi ɗaya kafirai biyu duk musulmin da ya gudu kafirai biyu ya aikata haramun ya yi laifi wurin Allah Allah zai azabtar da shi ba gudu in sun kashe ka ka yi shahada ka tafi aljanna in kuma ka kore su ko ka kashe su to kayi aikin da Allah ya saka ka wannan shi duk wannan zai samu ne bi iznillahi ai bi iradatillahi wa mashi'atihi da yardan Allah da kudurarsa da iradarsa wallahu ma sabirin wallahu ma sabirin Allah ta da masu hakuri ba abin da zaka ci nasara a duniya ne sai kayi hakuri haka Allah ta da masu Allah ya ba mu hakuri a wajen kare addinin sa na'am
ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض تريدون أرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم أوى الله يتي ما كان لنبي أن يكون له أثرا hatta yuskina fil ard turiduna arda dunya wallahu yuridu al akhirah wallahu azizun hakim Allah ce bai dace ga wani annabi ba bai dace ga manzon Allah ba a ce yana da waɗansu bayi kamammu a farkon musulunci a farkon yaƙi kamar yadda ya faru a yaƙin badar a hatta yuskina fil ard har ya sai ya koye darasi makafirai koya mu darasi ta wajen ina kisa kisa dan ya zama darasi ma yan baya domin a wannan lokacin kafiran duniya gabaki ɗayansu sun fiskantowa musulunci da musulmai to in aka samu waɗansu su aka koya musu darasi aka ninnika su aka kashe su to sai wasu su ma su ji tsoro sai su ji tsoro su bar musulmi su wataya su wala su yi addininsu amma na karɓi fansa a a a musamman makafurai da faɗi. wannan aya ta sauka bayan an gama yakin badar ne yaki na farko lokacin da aka yi wannan yaƙi hukuncin asara wato bayi da ganima ba wani hukunci a kai da ya sauka ba wani hukunci ba haramta karɓan ganima ba ba kuma halatta ba abin yana nan sake haka nan bayi ba haramta ba da fansonsu ba ba kuma ce a karɓi fansonsu ba sai sa manzo Allah ya ji ici hali da shi da sahabbansa saboda lokacin ba wani hukunci in akwai hukunci manzo Allah dai rika tambayan sahabbai eh takaddunka nan yana dauke mana hankali me yasa kuke haka ne a lokacin manzo Allah ya yi shahadi sahabbai sun yi shahadi kuma sau da yawa ba kan wannan matsala ba in ba wahayi a kanta manzo Allah yakan yi amfani da ijtihadin kansa bi ma'ana ra'ayin kansa ina jin akwai dalilai wannan rututu an riga an sani ko yawa akwai misalai da yawa yawa akwai misalai da yawa haka ya faru a Madina bari ba da misali wanda shine yawanci ba mu ci gaba da misali amma misalin ra'ayi abinda Salman al-Farisi ya kawo wurin sanya ruwa a gaba abokan gaba a gaba wannan mun yi bayanin sa sannan wajen naɗa kada kililin dibino wannan mun yi bayaninsa an gane wa musamman da suke zuwa wajen karatu sun san hukuncin to me ya faru a madina an san gazwatul ahzab ko wa gazwatul ahzab malam ga mana ne gazwatul ahzab wani wata yaki wani yaki da ake cewa gazwatul ahzab ne khandak me yasa ake cewa gazwatul ahzab yakin kungiyoyi duk kungiyoyin kafirai har Yahudawa sun shiga don a zo Madina a kashe musulunci a kashe musulmai. Haɗaka aka yi yeku aka dinga yi gari-gari, ƙabila-ƙabila, anguwa-anguwa, ƙasa-ƙasa, a haɗu a zo a yi wa musulunci rubdugu a gama da shi. Yahudawa, Yahudawa nan banu kainuka'a, banu nadir, banu kuraiza, duk sun shiga. wadda ga suna da alkawari tare da manzon Allah aka zo aka kiwaye Madina ta a lokacin manzon Allah yayi wani abu na ijtihadin sa sai zabu wasu kabilu na Larabawa kafirai sai ce ku zo mu yi sulhu za mu ba ku rabin dabinan Madina da muka shekara ai muka noma a wannan shekara duk abin da muka yanka za mu ɗauki rabi mu ba ku rabi ku ku koma ku fita cikin sauran ƙungiyoyi kar ku yaƙe mu wani mutumin da ake ce masa adan wani sahabi sai zai samu manzo Allah ya rasulullah wannan abin da kai wahayi ne daga wurin Allah ko ko a'a ra'ayi irin naka ne kawai alharbu makida idan wahayi ne ba mu da ta cewa sami'na wa ta'ana mun ji mun bi in dai wahayi ne Allah ya maka a wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu mun ji mun bi sami'na wa ta'ana sai mazala ce a ba wahayi bane ra'ayi ne irin nawa ni ina ganin in sama mana sauki mu ba mu waɗannan rabin dibinan madina su tafi mun samu sauki yanzu duniya ne fa ta taru a kanmu ƙungiyoyin kafirai da suka taru a kanmu waɗannan mun ga suna da ƙarfi in sun yadda mun yi sulhu mun samu sauki sai mu ci gaba da yaƙi da da sauran sai Allah ce haka ne ba ba su ba ba ba su ba ba ba su ba to nan toyin a nan mahallin shahid a nan shi ne mai idan maza Allah ya abu da ijtihadinsa sabai suna da abin cewa amma yakan yi abin da menene ba waye a kai ai ba waye ne ya sauka masa cewa ya ba su rabin rabin dinar madina ba inda waye ne sabai za su ja da shi to wannan ma abin da ya faru akan usara badar kenan waye bai sauka ga yadda za a yi da su ba farkon yaƙi kenan first battle ghazwatul ula ba san ya da'i da su ba don haka da suka nemi a ba su fansa sai manzo Allah ya tare sabon sai ya ce mu yi shawara me za a yi da su sabai sai suka rabu kai ya rabu kashi na farko suka ce ya rasulallah a ba su fansa ta yi su fa'inci musulunci su musulunta su zama ‘yan uwanmu ko kuma su ayyafa ‘ya'yansu menene su zama musulmi kada kashe su a ba su fansa umar ya ce a duk a kashe su sai wasu daga cikin sahabbai suna cewa dan ba baban Umar aka kama ba yasa yake kici a kashe su dan ba dan ba kama baban sa ba kama uwarsa ba yasa yake kici a kashe su kai suka yi wa irin wannan maganganu ai da an kama baban sa ba dai ci a kashe ba dan kama mahaifiyarsa da ba yawa law usira abu lama amara bi qatlihim law usirat amru lama amara bi qatliha haka suka faɗa sai da da mahaifiyarsa kama da bai ci a kashe su a kashe ta ba da wai bi mana da da ma'aikiyarsu cikin kamammu da bai ci a kashe ba da da baban cikin kamammu da ba ci ka duba ana gashi ana aibanta Umar kuma ra'ayinsa shine gaskiya kamar yadda aka faɗi gaskiya kaga mutane suna aibanta ka saboda bai daidai da ra'ayinsu ba to shikenan manzo Allah ya ga ra'ayin majority shi ra'ayin sa Abubakar sai ce to ba da kashe su ba a ba da fansa haka ba su fansa aka ba da fansa wanda daga ce akwai kisan babbansa Abbas zai zo nan gaba cikin wannan ayin da mu karanta na fi son kisan sai mun zo ta kuje da aka yi da shi wanda kuma ya musulunta to a nan lokacin da abin da Abubakar ya yi da shi da magoya bayansa wa'yan ra'ayinsa da abin da Umar ya yi da magoya masa ƴan ra'ayinsa duk ijtihadi ne duk ra'ayi ne ba wai ya kai kuma dama za ka yi ijtihadi ka dace da abin da Allah yake so za ka yi ijtihadi ka baka dace baka dace ba amma duk da kana da lada guda amma baka dace ba idan shahada al-hakimu fa asaba falahu ajrani wa idan shahada al-hakimu fa aqda falahu ajrun wahid shikenan in kai amfani da tunaninka da kokarinka da hangen nesa ka kawo wani abu ya dace da abu shine hukuncin Allah kana da lada biyu in kuma kai amfani da tunaninka da ra'ayinka da hangenka na yasa sai a kash aka dace bai ka dace ba ba haka Allah yake so ba duk da kana da lada daya saboda kai kokari kai amfani da tunaninka kana da lada guda an gane wannan saboda kana shine Allah ya ce ma kana lin nabi an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ardi bai dace ga wani annabi ba dace ga manzon Allah ba a ce yana da wasu kamamu tun bai koya darasi ba tun bai kashe ba ya dace ba asara su ne jamu asir kamammu bayi ta yi suke na fil ardi har sai ya kisa su da jini ya zama darasi mai yan baya turidu ardar duniya wato kuna son dan abun duniya ko me za ka kira shi art abun duniya ka kira shi art saboda zai zo ya wuce abu ne mai wuce in kuɗi ne za su wuce in wani jin daɗi ne zai wuce shine art abin da zai zo ya wuce wato kuna son abun duniya mai wucewa ko wato shine mai kenan ganima kuɗin fansa a wajen kafirai a wallahu yuridul akhirah abinda Allah yake so muku lada ku samu lada ku tafi aljanna ba abun duniya ba an gane Allah yana son ku samu mai kenan lada ku tafi aljanna ba kuɗi ba ba ganima ba yawa ba zinare ba ba azurfa ba wallahu azizun Allah shine buwayeye fi mulkihi fi hukumihi Allah shine buwayeye mai rinjaye ba a rinjayensa حكيم في صنعه وحكمه وفي خلقه Allah yana da hikima wajen aikinsa wajen hukuncinsa wajen halittarsa ya sanya komai da ya dace da mu an gane wannan an ji sababin saukanta ko usara badar an ji ra'ayin umar ko an ji ra'ayin su abubakar ko to mu je gaba
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم kaji Allah mai gafara yace wa laula kitabun min indillahi aw min allahi laula kitabun min allahi sabaqa lamassakum fima akaltum azabun alim azim Allah yace lallai laula kitabun aw laula hukumun min allahi ba da hukunci da Allah ya riga yayi ba sabaka ya riga an riga an rubuta shi a lauhul mahfuzu cewa idan mutum ya ijtihadi yayi kuskure ba za a masa azaba ba ba za a kama shi ba kai Allah ya ce lamassakum fi ma akastum azabun azim da fansan nan da kuka karba kudin fansa da azaba mai girma ta sauka kanku to Allah ya riga ya hukunta an rubuta a kaddara an rubuta a labul mabuzu ce idan babu hukunci na wahayi idan mutum ya amfani da ra'ayinsa da ijtihadinsa in yayi kuskure to Allah dai gafarta masa ba zai kama shi ba zaka sabai an gafarta musu ba kama su ba amma dai abin da suka yi ba daidai bane sun karbi fansa sun karbi diya tun ba su koyi darasi mu sauran kafiran duniya ba an gane wannan sai
فكلوا مما ظلمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم to lokacin da waɗannan ayoyi guda biyu suka sauka sai sahabbai da manzala suka shiga cikin rudu da tashin hankali suka ce to yanzu tunda mun karɓi fansa Allah ya zarge mu Allah ya yi mana faɗa nuna abinda muka yi ba daidai bane to to ya ganima kuma da muka samu wanda ita ba fansa bane ba fa ya dami da ita to sai Allah ya saukar da wannan aya ce a fakulu min maganimtum halalan tayyiba abinda kuka samu wajen ganima an halatta muku ku ci ku ci da dadin rai ba komai a ciki an gane wannan ba haramun bane an halatta muku ganima an gane wannan yawa dama abinda aka aka kwabe su akai shine menene karban fansa wajen kafirai su koma su je suna alfahari za su iya yin karya ma su ce ma ba fansa aka ba su ba za su iya ce ma sun kashe mumine ne suka dawo amma akan kashe su iyalansu ba su gansu ba matan su ba su gansu ba ai sun san cewa eh an gama da su ko ba gane bane amma in sun koma su suna alfahari ba za su yadda sun ba da ba za su yadda kuɗi suka ba aka sake su ba za su ce a ai mun gama da su gashi mun dawo lafiya to hikiman wannan Allah ya sace da da ba karbi fansan su ba a gama da su ka kaje su dan su ne ra'asul kufur ta amma ganima kudin da aka samu a wajen a wajen su aka kwata a wannan ba wani abu aka ce ku ci halal da halal tsayiban shine ganima an gane wannan an gane bambanci tsakanin fidiya da da wannan ko yawa wattaqullah ku tsara dokokin Allah inna allaha ghafurur rahim Allah ne gafara ne ne jin kai ya gafarta muku karban fidiya da kuka yi na aka ba da fansan kashirai
يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم
wannan aya da malam ya ya karanta inda Allah madaukake yake cewa ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra إن يعلم الله في قلوبك في قلوبكم في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم wannan aya da malam ya karanta ita ma ta sauka ne kan abin da ya shafi maganan wannan kamammu wada kama su a wurin yaƙi a wani yaƙi yaƙin badar yaƙin badar akwai mutum da ake ce masa abbas ni abbas me ya dangantakarsa da manzon Allah ne wa zai gaya mana me dangantakan Abbas da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me dangantakan su me dangantakan Abbas da manzon Allah babban sani dan Abbas babansa Abdul Muttalib ne Abdul Muttalib kuma shine baban baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawwa to wannan yaƙi da aka yi na badar abbas bai musulunta ba a lokacin ya je gurin a matsayinsa na kafiri mai yaƙan musulunci da musulmai babban manzon Allah fa kuma yana cikin ƙurayshawa shugabannin ƙurayshawa mutane goma da suke alƙawarin cewa za su ciyar da dukiyarsu wajen yaƙin badar da za a yi wajen faɗa da manzon Allah kun san yaƙi yana buƙatan kuɗi yaki yana bukatan kuɗi za a sai abinci za a sai abin sha za a sai makami za a sai komai to abbas da ya tashi tafiya sai raba dukiyarsa kashi biyu ɗaya barwa matar da ake ce mata umu fadal umu fadal matarsa ce ɗaya kuma ya tafi da shi badar ita ce okiya ishirin na zinare don ya ciyar da mayakan su mushrikan makka kenan wanda suka je yakan manzon Allah to Allah da ikonsa da aka je wurin yaƙi sai Allah bai mu'minai cin nasara a yaƙin badar aka kama kafirai sama da saba'in to cikin waɗanda aka kama akwai abbas kuma shi baffan manzon Allah ne da aka kama shi aka tarar da shi akwai ukiya ishirin na zinare tare da shi aka kwace shi aka sa masa sarƙa a hannu da manzo Allah ya zo ya gan shi sai ya daga kansa ya ce ya Muhammadu ina son ka bani fansan kaina da wannan kuɗi na ukiya ishirin na zinare da aka karɓa wurina sai mu zala ce masa ka zo da kuɗin za ka yaƙe mu da su kuma mu baka fansan kanka da su wannan ba bai yiwa ba ne ka zo da wannan kuɗin ne muka yaƙe mu da su muka ci nasara a kanka muka kama ka kuma ka ce da wannan kuɗin za mu baka fansan ka yadda ka kawo wasu sai ce shi bai da wasu kuɗi sai wannan sai maza Allah ce masa a ba gaskiya ka faɗa ba sai maza Allah ce masa ina kuɗin da ka bari ukiya na azurfa ishirin wa matarka ummu fadal ka ce mata za ka tafi wurin yaƙi idan wani abu ya faru da kai ko an kashe ka ko an kama ka wannan kuɗin a raba ma 'ya'yanka da kai da 'ya'yanka a raba ci da su sun zama gado sai ce maza Allah wa ya gaya maka wani ya ce Allah sai ce wallahi na tabbatar da kai manzon Allah ne na musulunta ya ce wallahi lokacin da dan bata dukiya na taje duk duniya ba wanda ya sani ƴaƴana ba su sani ba ya ce na tabbatar da kai manzon Allah ne na musulunta nan take karɓi musulunci to shine wannan aya da ta sauka abu da yake ce wallahi ya tabbatar da wannan aya ta sauka game da shi ne ta sauka game da shi ne to daga baya sai manzo Allah ya bashi kyautan bayi guda 20 wanda kowane bawa guda 20 nan in da a sai da shi ya fi ukiya 20 din an gane wannan to shine wani aya take cewa Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi manzo Allah kenan qul liman fi aydikum ka gaya ma waɗanda suke hannunku kamammu suwa kenan su Abbas min al-asra daga kamammu iya alamillahu fi qulubikum khairan in Allah za akwai alheri a cikin zukatanku cewa eh za ku musulunta za ku karbi musulunci shikenan yutukum yutukum khairan zai zo muku da alheri zai zo muku da alheri mimma ukhiza minkum fiye da yadda aka karba wurin ku shine wannan bayi guda mai nawa guda 20 da aka bai ma Abbas ko ku gane da ayat abin take karantarwa bane kuma wai ga turila kuma zai muku gafaran kafircin da kuka yi zai muku gafaran shirkan da kuka yi zai muku gafaran fada da musulunci da kuka yi kamar yadda Abbas ya yi fada da musulunci an gane wannan domin menene wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai sadaka Abbas ya musulunta ga bayi wajen guda 20 nasa da manzo Allah ya bashi kyauta an gane wannan amma wancan ukiya 20 ba a mayar masa ba tunda shi an kama ne wajen me da shi aka aka ce fanshi kansa ya fanshi kansa an gane wannan yawa yawa na'am
وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم كان الله
والله عليم حكيم hakan ya sani Allah ne ga shi
وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم na'am Allah ya ce wa in yuridu khiyanataka faqad khana Allah min qablu Allah ya ce idan waɗannan da suka kuka kama bayi aka bada fansan su kuma suka ce sun musulunta su Abbas kenan idan suna nufin shiga musuluncin nan da suka yi don makida ne don makirci ne don su samu koban sake makirci wa musulunci to shikenan Allah ce faqad khanu Allah min qablu ai gabanin yakin Badar ma sun yaudari Allah sun warware alƙawari a wani kenan sulhul hudaybiya da su aka yi sulhul hudaybiya suka warware ko ba da su aka yi ba to haka sun yaudari Allah dama can ba abun ba sabon ba san ba sabon abu bane yawa sun yaudari Allah a wurare da yawa sun yaudari Allah a wurare da yawa haka nan ma sun yaudari su nemi su yaudare ka ba ba wani matsala yawwa ba wani matsala Allah zai isar maka daga sharrin su fa amkana minhum Allah ya sa yanzu gashi an kama su da can sun an yi ha'inci sun yi yaudara sun wara kauri to zuga su a hannu eh Allah ya sa kun fi karfin su kun kama su shikenan wallahu alimun Allah masani ne da maganganun su da ayyukan su hakimin ko mai hikima ne ya san yadda dai da su an gane wannan na'am
إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن cewa suna nufin su ha'ince ka ai gabanin wannan lokaci din ma sun ha'inci Allah sun ha'inci shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ha'incin da suke kafin wannan lokacin wanda shine a Makka kafin wannan yaki din sun yi ta ƙoƙarin kange waɗanda suke son su shiga musulunci su musulunta sun hana su wadda da kuma akwai sulhu da aka yi tun gabanin cewa wadda yake so shiga musulunci zai shiga ba za a cutar da shi ba ba za a hana shi ba amma suka dinga yi suna suka suka haici Allah da manzonsa suka warware alƙawarin da aka yi an fahimci wannan sai ban san tayan ba lokaci saura minti nawa ya rage saura minti nawa sha biyar a inda minti sha biyar ne muna da sauran a amma dama nawa ke bara mu tambaya ne minti goma ne ko minti sha biyar ne minti goma ne a to muna da sauran minti biyar innal ladina amanu shine karanta ko Allah ya ce innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير وانا شيني كسان inda da mu kwana Allah ya ce lalle waɗanda suka yi imani muminai kenan wa hajaru bayan sun yi imani suka yi hijira suka bar garuruwansu suka bar gidajensu suka tafi madina bayan sun je madina ɗama wa jihadu suka yi jihadi bi amwalihim da dukiyansu wa an da kansu kamar irin su abubakar irin su umar irin su usmanu sun yi jihadi da kansu domin duk yakin da aka je da manzala da su aka tafi kuma suka ba da dukiyarsu duk da Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله اه؟ تؤمنون بالله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Allah ce ga wani kasuwanci kuna so nuna muku wani kasuwanci mai riba wanda babu asara Allah ce na farko ku yi imani da Allah da manzonsa sannan ku yi jihadi da suwa kenan mutanen Madina wa nasaru suka taimaka suka taimaka manzo Allah da sahabbai sai zaki ce musu mai kenan ansar sun ba da masauki wa manzo Allah da sahabbansa wa nasaru kuma sun taimake shi da dukiyansa da dukiyansu da kawunansu Allah ce waɗannan gabaki ɗaya da waɗanda suka yi hijiran da waɗanda suka ba da masauki din su ne mutanen Madina ula'ika ba'duhum awliya'u ba'd wannan sashinsu masoyan sashi ne sashinsu majibinta sashi ne babu gaba tsakaninsu an gane wannan to kun je da muminan farko suke suna son juna suna taimakekeniya suna jibintan juna yau mu ba haka muke ba yau kowa ta kansa yake kowane musulmi kowane musulmi ta kansa yake daga shi sai matansa sai iyalansa amma su ina ula'ika ba'duhum awliya'u ba'd sukan suna soyayya suna jibinta suna taimakekeniya don haka Allah ce wa awon wa nasaru suka ba da masauki suka taimaka ula'ika ba zuhun auliya ubat waɗannan masoya ne ga sashi majibinta ne ga sashi Allah ya ce wallazina amalu wa lam yuhajiru to waɗanda suka yi imani ba amma ba su yi hijira ba suka ci gaba da zama cikin iyalansu suka ci gaba da zama a ƙasashensu suka ci gaba da zama a garuruwarsu Allah ce to ma lakum min walayatihim min shay a wannan soyayya babu soyayya tsakaninku da su babu jibinta a a wancan lokacin hijira wajibi ne dole kai hijira ka bi manzon Allah in ma an hana ka ɗaukar dukiyanka dole ka bar ta haka sabai suka dinga yi akwai wani ko riga ba bashi ya ɗauka ba ko rigarsa ba bari ya ɗauka ba balle dukiyarsa kafirai suka ce in da ka yi hijira za ka bi muhammadu dan muhammadu suke cewa to ba za ka fita da komai bai da ka fita kai kadai dukiyan ba taka ne suturan naka ne abun hawan naka ne baka isa ba in ka ce za ka ɗauka sai a kashe ka saboda tsabin wulakanci to a lokacin duk wanda yake da daman hijira in bai yi ba to ba daukarsa musulmin kirki ba daukarsa mu'minin kirki an gane wannan haka Allah yake cewa wallazina amanu da suka musulunta suka ce sun yi imani amma walam yuhajiru ba su hijira ba ma lakum min walayatin min shaykum min ba ruwanku da su eh hatta yuhajiru sai sun yi hijira tukunna an gane hatta damu kwana nan dan lokaci ba dai nan damu tashi kan wannan aya din gobe an ce
a wannan wannan ta tambaya ne kan wai a matsayin a wato mace ce in ta yi sahur sai ta yi amai kuma idan ma lokacin buɗe baki ya yi ta yi buɗe baki sai ta yi amai wai to irin mai irin wani hali za ta iya ciyarwa maimakon azumi
duk mutumin da yake da wata illa ko wata cuta wadda ha ta kai ma ba dai iya yin suhur ba ba zai iya yin buɗe baki ba to wannan shikenan sai ya sha ruwa ya ciyar sai ya sha ruwa ya ciyar ya ciyar da miskinai sadaka amma idan zai iya yin suhur buɗe baki ne ba zai iya yi ba ko kuma zai iya yin buɗe baki amma ba zai iya sahur ba wannan zai azumi an gane sahur ko baka yi shi ba insha Allah azumi za ka iya yin sa an gane amma a ce ba za ka iya yin sahur ba za ka iya buɗe baki ba wannan kuma rayuwar ba za ka rayu kenan ba za ka ci komai ba kenan ba sahur ba buɗe baki kuma ka kai azumi gobe ka tayi da shi to ya za ka yi kenan duk abin da ka saka shi ka harar wannan azumi ya faɗi a kansa ko ya faɗi a kanta
amma tambaya game da karatun qur'ani ya ce mutum zai iya karanta qur'ani ba su tara a jikinsa
ba su tira a ba da idan ka karanta qur'ani ba su tira cikin ka ba komai ba da cikin sharadin karatun qur'ani sai ka sa riga a jikin ka sallah ne aka ce ka yi ta da sutura a jikin ka amma karatun qur'ani dan kai karatu ga kana kan gadan ka ana babu laifi ko a kwance zaka yi a ko me karatun qur'ani da kai kana kwance mana ga hadisin Aisha tace manzon Allah yazkurullahi fi kulli ahyani kuma abdalul zikri alquran manala ne ambatan maza Allah kowane lokaci kuma mabibicin zikiri menene alqur'ani kana kwanci akan gado kana da gingine kana kishingide kana tube duk zakai karatun qur'ani an gane na'am
an kuma tambayar a matsayin sakin mutumin da ya kan yake wato yake tare da aljinnu bai wani lokaci baya cikin hankalinsa matsayin sakin sa idan ya shiga irin wani hali
a wanda ya saki a lokacin da aka ya zama mukura aka tilasta masa ba da son sa ba saki bai yi ba haka nan wanda ya fita hayyacinsa ta shafan aljanu ko ya suma wato ya zanto dai ya yi saki ɗin ba cikin hankalinsa ba sakin bai yi ba dama sabanin da malamai suke yi sakin wanda ya sha giya ko ya sha wani abu mai maye da kansa ya saya ya sha ko aka ba shi ya sha ya hukuncin sakinsa dai da ya yi ya hukuncin ya yi kalmar ridda shin ya ridda to nan ne malamai suke sabani wasu ce in ya yi saki sakin ya yi wasu na ce sakin bai yiwu ba allahu alamu amma wanda ya zanto aljanu tabbas sun shafe shi ba wai abu mai sa ma ya sha ba wannan in ya yi saki sakin bai yiwu ba za su gaba da zama da matarsa
an kuma yake na sa masa bayanin sifofin zama a sallah
asubahin zama a sallah ya je makaranta mu tashi yanzu mu daina abin da mu ta nuna maka ka yi haka ka yi haka ka yi haka wani ka shiga makaranta akwai littafi da aka yi shirin salim usamin ya yi sifatin salatin nabi ka neme shi akwai na albani ma ka nema su za ka ga yadda siffan sallah maza da yadda yake zama da yadda yake rukun da yake da tsaya da yadda yake komai za ka gani
watan ba game da sahur yana cewa wai shi sahur ne matsayin shi ne wai dole ne mutum sai ya sahur ko kuma suna ce ko kuma farilla ne ko kuma mutum zai iya kawai wucewa haka nan daga cin abincin dare
sahur ba farilla ba ne sahur sunna ne shine abincin da ake ci gabanin alfijir ya keto akwai albarka a cikin akwai alheri amma in baka yi ba ba komai a kanka baka samu lada ba baka yi laifi ba sai dai kuma za ka ɗan ji yunwa shi suhur yana rage yin waye zama aka ce aisha ƙarshen lokaci ƙarshen ba cikin dare ba ka sunna ne
wannan kusan tambayar sa kusan ya ce wai sahur mutum zai iya tashi kawai ya sha ruwa shikenan da haramun ba za mu ce masa kafiri ba yayi abu da baki da haramun yawa in Allah ya ga dama ya karba azumin sa in bai ga dama bai ki karba ana muna masansiya ya daina shan giya kwata-kwata ko cikin ramadana ko ba cikin ramadana giya haramun ne ummul khaba'is uwan laifi an ji wani hikaya da wani sagire ke yi alwaji azar Allah ya ji kansa wannan makaho mai wa'azi na da yana karatu a gidan rediyo Bauchi a BRC ya rere da rasuwa yana cikin kwamitin mu ma na kansul ba menene religious council din ne muna zama da shi yana da masu ba da shawara na gwamnati na gurin Isa eh ina jin a zamanin Isa ya rasu ai Isa ya guda zamanin ya rasu shine yana ba da fatawa ka tambaye shi mai hukuncin yin buɗe baki da giya ya ce haramu ne ko mun san yinta ko ka za ta fure shi Allah ya zama da akwai mai wata tambaya na bismillah eh me tambayar yana da kuɗi kudin ba ya same ta hanyar halal bane wata ya same ta hanyar haramun dan 419 ne na gane eh kudin sa ko na haramun ne dan 419 yes ya biya mutane tara kujeran haji to su dai kan waɗanda suka je suka yi ba da ce sun aikata haramun ba amma shi kuma dai kasance bai da lada domin duk wanda ya samu dukiya irin wannan tara mu ko yake alheri ba zai samu lada ba yawa ba zai samu lada ba da inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba amma su muna fata ajin su ta karbu muna fata ajin su ta karbu Allahu alam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk